أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والجدان الذين فاضوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقطاب الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاتم الإلباس الشيخ السيد إبراهيم إياس ورضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama da aran lokaci muka sake dawowa kan karatun wannan littafi namu mai albarka littafin al-muqaddimatul izziyatu na babban malami Abul Hasani Aliyu Maliki Shaziliyu wanda wannan zama shine zama na takwas a wannan shine halka na takwas a jerin waɗannan karatuka da muke gabatarwa wanda a wannan rana za mu tashi akan muna da magana a babin da yake magana akan sallah ne dama shi a littafin ya dauke shi babi babi ne a kowane babi kuma sai dauki fasali sai dauki fasali na kaza sai magana akan shi sai dauki fasali na kaza sai magana akan shi to a wannan za mu tashi fasalin yadda mutum zai rama salloli a lokacin da suka zamanto sun kubce mishi. A sai ma ce faslon rabewa. Yajibu alal mukallafi qada'u ma fatahu min as-salawati al-mafruḍati murattabatan fi ayyi waqtin kana. Yajibu yana zamantowa wajibi ma'ana dole ne. Dole ne alal mukallafi ga wanda shari'a take magana da shi. Kullum nakan ce in an ce al-mukallaf wasu kan dan fassara wasu kan dan fassara shi da dan da wasu kan dan fassara shi da da ainihin baligi kai sai su ce baligi to ba baligi akan ce ba a lokacin da ake magana akan mukallafi nakan ce ana faɗi akan ce wanda shari'a ta dora maya nauyi ne saboda shi takalifi yana da sharuɗan da suke tabbata in ba samu wannan sharuɗan ba ba samu takalifi ba in ba samu waɗannan sharuɗan ba ba samu takalifi ba to kullum aka ce al-mukallaf mu rika lura da me ake nufi da aka ce al-mukallaf shine mutumin da magana shari'a take magana da shi mutumin da shari'a take magana da shi to wajibi ne dole ne ya rama sallolin da suke kai shi shine mana yace yajibu alal mukallafi qada'u ma fatahu min as-salawati al-mafrudati yana zamantowa wajibi akan ainihin mukallafi mana wanda shari'a ta dora mawa nauyi ya rama abin da ya kuce mai na daga salloli na farilla murattabatan kuma a jere kamar tambaya da dan uwaye mun a kwanaki to na so ce mai ma gab muke da shiga babin da zai mana magana akan haka ana rama salloli ne a jere fi ayi waqatin kana a kowane lokaci ne ya kasance dalilin fadin haka shine dalilin da malai ce a kowane lokaci akwai lokaci lokutan da haramun ne kai sallah a wannan lokacin musamman sallar nafila akwai lokaci akwai lokacin da haramun ne kai sallar nafila to amma ko a lokacin haramci na sallar nafila in ramuwa ce babu haramci a wannan lokacin zaka iya rama ta shi sa yake maka a fi ayi wakatin ainihin kana a kowane lokaci ne ya zamanto ya kasance kuma yadda ake yin ramuwan kowace sallah kana rama ka ne a irin halin da sallar ta kubce maka kamar ya me nake nufi da wannan bayani shine yau da sallah za ta kubce maka a halin tafiya ya zama to wasu salloli sun jerantu a kanka a halin tafiya mun sani cewa sallah a halin tafiya ana yin raka'a nawa nawa ne biyu a zahar biyu ake yi la'asar biyu ake yi isha biyu ake yi yawa asuba ne da magariba ba a yi musu kafaru to kana halin tafiya sai wani abu ya bujiro sai ya hana maka sai ya zamanto ana bin ka bakin wasu salloli na halin tafiya raka nawa nawa ake yi biyu to sai ka dawo gida da ka da gida sai kike da bukata ko ko ba in ce sai kike da bukata ba sai ka tabbatar da wajabcin rama waɗannan salloli da ake da ke kanka to wajibi ne in ka tashi rama su ka rama su irin sallar tafiya ma'ana raka'a biyu za ka rama raka'a biyu za ka rama raka'a biyu za ka rama azhar biyu za ka yi la'asar biyu isha biyu dama asuba da magariba su ba a yi musu kasaru tunda wannan dama ita biyu ce wacce kuma wuturi ce uku ce saboda haka a hali a irin yanayi da sallah ta kubce maka a irin wannan halin a irin wannan yanayin haka za ka rama ta ana tare to haka nan da sallah za ta kubce maka a halin zaman gida kana halin zaman gida sai zama ta wani abu ya bujiro maka baka yi baka yi salloli ba kuma sai tafiya ya zo sai ta zo ta faɗo maka to a halin tafiya nan dole ne karama sallolin nan kasancewar wai kana halin tafiya ba zai sa shi na ce an yafe maka sallolin nan ba to a wannan halin shi ma za ka rama sallan ne irin sallar zaman gida ma'ana azhar hudu za ka riƙa yi lasar hudu za ka riƙa yi isha hudu za ka riƙa yi haka nan yau da sallah za ta kubce maka sallar da ake yi a bayyana karatu akwai sallolin da ake yi a bayyana karatu a cikin su akwai sallolin da ake yi a boye karatu a cikin su sallolin dare ana bayyana karatu ne a cikin su asuba ana bayyana karatu a rakawoyinta guda biyu duka magriba ana bayyana karatu a rakawoyinta guda biyu isha ana bayyana karatu a rakawoyinta guda biyu to shikenan da a ce sallar asuba ko sallar magariba ko sallar isha za su kubce maka yanzu ai ka zo za ka rama su sai zama to lokacin da za ka yi ramuwan da rana ne to ba za ka ce ai tunda da rana ne za ka ɓoye karatu ba a'a tunda dama waɗannan sallolin in za a yi karatun su a bayyana ake yi to a yanzu ma da za ka rama su a bayyana za ka rama sallah misali kai ne bacci ya ɗauke ka tunda mun karanta a baya can bacci uzuri ne bacci ya ɗauke ka baka tashi ba kawai sai wajen karfe takwas na safe. A kowane irin hali karfe takwas na safe rana ta fito. Kana duba kawai sai kaga rana ta fito. To matakin farko abin da za ka yi za ka ɗauki abun alola kai alola don rama sallah asuba saboda ta riga ta zama ramuwa. Ko ba ka ba? Sallah asuba nan a lokacin nan ta zama ramuwa. To yanzu ne za ka yi rama wannan sallah asuba haka ne? To a lokacin da za ka rama wannan sallah asuban wajibinka ne dolenka ne ka rama ta amma ta wani hali za ka rama ta ne ta hanyar bayyana karatu dalili saboda ita sallah asuba da ma ana bayyana karatu ne a cikin ta dan Allah ana tare haka da yau da al'asar ko azhar za ta kubce maka baka rama ba baka tashi rama ba sai bayan sallar magariba yadda da dare za ka rama to ba za ka ce ai yanzu dare ne sallolin dare ana bayyana karatu ba ne a'a tunda asuba azhar ba a bayyana karatu a cikin ta la'asar ba a bayyana karatu a cikin ta to yanzu ma da zaka rama ba za ka bayyana karatu a ciki ba ana fahimta to shine amma halin kawai da ba za ka rama sallah a irin yadda ta kubce maka ba shine misali a halin rashin a halin rashin lafiya kai ne kana halin rashin lafiya kana tun kana iya sallah a tsaye sai ka koma kana yi a zaune kila ma har ta kai ka kana iya kana yi a kwance to a kwancen ma sai sallar ta gare ka gaba daya ya zama to ka fita daga cikin hayyacinka ya zama to sai da aka yi kaman kwana biyar ko kwana shida kana cikin wannan hali to da ka samu lafiya za a lissafa maka sallolinka da suka same ka a cikin wannan hali na rashin lafiya to shikenan yanzu za ka rama ka samu sauki za ka rama waɗannan salloli to ba za ka ce to shikenan ai a zaune kake yin sallah kafin ka shiga halin ka yin sallah din ba a'a yanzu tun da ka samu lafiya za ka rama su ne a tsaye a yanda ake yin sallah a tsaye ana tare to wannan shi ne abin da malam yake nufi sannan kowane lokaci za ka iya rama sallah har lokacin da ya haramta a yi sallar nafila za ka rama sallah don anan gaba za mu karanta wasu lokaci lokuta wanda akwai lokutan da suke haramun ne mutum ya sallar nafila akwai lokutan da makaruhi ne ba a so kai sallar nafila to ko a irin waɗannan lokutan za ka rama sallah za ka rama sallah in ramuwa ce wa yajibu tartibul hadirataini al-mushrikat al-mushtarikataini fil waqti wajibi ne ya wajaba jeranta salloli mahalarta guda biyu wanda suke tarayya a lokaci ɗaya. Fa in ka lafa al'adar saniyata abada, idan ka saba to karama ta biyun har abada. A zahar da la'asar tare suke tafiya, magariba da isha tare suke tafiya. To kai ne ka zo baka yi sallah a zahar ba baka yi la'asar ba misali. Kawai sai ka manta don ba ba ka ka manta ba kai sallar sallar azhar ba kawai sai ka zo kai la'asar bayan ka yi la'asar sannan sai ka tuna ai ba ka yi azhar ba to wajibi ne ka koma ka sake yin wancan azhar din in ka sake yin azhar din sannan sai ka dawo ka sake yin la'asar din saboda ka shine wajibi ne tera salloli a masu tafiya a lokaci guda shine ma zai ce idan ya saba da yin haka to ya rama ta biyun ya rama ya rama wannan da ya yi ta ɗin ta biyun har abada. Ana tare? Ya mai ya yi sallar azhar, ya ya yi sallar ya yi sallar la'asar. Sannan sai ya tuna ai bai yi sallar azhar ba to ya zo ya yi azhar din sannan kuma ya zo ya rama la'asar. Ya zo ya yi la'asar, ya zo ya sake yin la'asar. Wannan shine wa yajibu taqdimul fawaiti alal hadirati wa in kharaja waqtul hadirati ma lam tazid ala khamsi salawati wa yajibu dole ne taqdimul fawaid ka gabatar da sallolin da suka kubce maka alal hadirati a bisa sallah ta lokaci wa in kharaja waqtul hadirati ko da ita wannan ta lokacin ita ma lokacin da zai fita kai ne baka yi sallah asuba ba baka yi azhar ba baka yi la'asar ba sai ga magariba ta zo ai sai an yi azhar an yi la'asar sannan ake yin magariba ko ba ka ba to yanzu ga magariba ta zo kai kuma baka yi asuba ba baka yi azhar ba baka yi la'asar ba ga sallan magariba ta zo ita ma sallan magariban gab lokacin ta yake ya fita ta zama ramuwa to dole ne dai sai ka koma ka jero kayi asuba din nan kayi azhar kayi la'asar sannan ka zo kai sallan magariba ko ko kai ne baka asuba ba baka yi azhar ba baka yi la'asar ba baka yi magariba ba sai ga sallar isha ya zo lokacin sallar isha ma gab da hudowa alfijir ne kaga lokacin ita ma isha lokacin ta yana gab ya fita saboda isha lokacin tana fita ne bayan hudowa alfijir shi kenan baka yi asuba ba baka yi azhar ba baka yi la'asar ba baka yi magariba ba ga isha ta zo to wajibi ne ka jero asuba azhar la'asar magariba sannan ka zo kai isha ko da ita ma lokacin isha zai fita ana tare amma da sharadin malam tajid ala khamsi salawatin muddin bata karu akan salloli guda biyar ba idan sallolin da baka yi ba sun fi biyar dala nawa ne ya fi biyar nawa ne saman biyar shida idan mutum bai yi salloli guda shida ba, asuba, azahar, la'asar, magariba, isha, asuba, shida, ko sai ga azahar ta zo. To idan ta ƙaru, fa in zadat alaiha, ala ahadul qaulainil mashahuraini a ɗayan zantuttuka guda biyu na malamai, in ta ƙaru akan sallah biyar ma na ta kai shida kenan. Au ala على الأربع على المشهور الآخر كوكما ودزل تزكى آآ إذا تاكارو أكن صلوني هدو كاكي نو كينان بيار كاين بكي أسباب بكي أزار بكي الأسر بكي مغربة بكي إشابة بيار كينان بو تيغا أسبار بو بتازو وانا زلت كينان أكن أفايتا زلت كم بيوني wasu zantuka suka ce kai in sallar ta karu akan salloli biyar ta kai nawa kenan shida wani kauna ka ce a sai in ta karu akan hudu ta kai nawa kenan biyar to idan haka ya faru to sai ga kuma ga ta kai biyar shine sama da hudu ai ko to ga ta shida ta zo sannan shida ta kace to a wannan halin quddimat al-hadiratu idza idza baqa waqtuha idan a irin wannan halin sallolin da ake bin ka sun kai biyar ga ta shida ta zo kuma lokacin ta shidan ya kuntata sosai shi ma zai fita a wani zata kace to ka fara yin ta shidan sai ka koma ka jero waɗancan an gane wannan bayanin a wannan zata kenan wani zata kuma sai in sun kai shi da ko sannan to ga ta bakwai ta zo to ka fara gabatar da bakwai da sai ka koma sai ka gabato wadancan guda shida wannan zantuttuka su ne zantuttuka guda biyu wa man zaka mun gaba da wannan hukunci wa man zakara fa'itatan duk wanda ya tuna da sallah kubtacciya ki wa qatiyatin a cikin sallah ta lokaci yajibu tartibuha ma'aha wanda jeranta ta tare da ita ya wajaba wani sallah ne wanda baka jerarsa su su ne in ba su fi biyar ba ko in ba su fi shida ba ko a wancan zantuttuka to misali kai ne kana kana cikin sallar la'asar sai ka tuna ba kai sallar azahar ba shine wa man zakar fa'itatan duk wanda ya tuna da kubtacciyar sallah fi wa qatiyatin a cikin sallah ta lokaci yajibu tartibuha ma'aha wanda jeranta ta tare da ita ya wajaba fa in kana fazan in shi kadai ne kai kadai ne kana cikin sallar lasar sai ka tuna ai baka ya zahar ba ko kana cikin sallar isha sai ka tuna baka yi magariba ba ko kana cikin sallar magariba ka tuna baka yi la'asar ba to idan kai kadai ne qata'a kawai ka yanke la'asar din ko a tsaye kace ko a zaune kace ce sa assalamu alaikum kawai ka yanke ta bayan ka yanke malam ya aqid raka'atan matukar bai kulla raka'a ba matukar baka yi raka'a daya ba amma bi wafi yadaihi ala rukubatayhi idan ta hanyar dora hannunsa akan gwiwoyi saboda kulla raka'a kana dora hannunka akan gwiwoyinka raka'a ta kullu dan ka taso shi kenan raka'a samu raka'a daya shine abinda malaman suka tabbatar to matukar baka kai ga yin haka ba to ka yanke sallah an gane ta in aqada idan ko har ka kulle raka'a daya ma'ana kai raka'a daya ta la'asar sai ka tuna baka yi azhar ba to damma ilaiha ukra sai ka karo raka'a daya sun zama nawa kenan sun zama biyu ko to shikenan wa kharaja an shafa'i sai ka fita daga wutiri kaga ka samu rakawoyi guda biyu ko to kai wutiri saboda ba a yin sallah raka'a da in ba sallar wutiri da ake yi ta dare din nan ba to yanzu ga kai raka'a ne kuma ka tuna baka yi azhar ba kai kuma yanzu la'asar kake yi to kara mata raka'a ne sun zama nawa biyu sai kai sallama kai raka'a kai kai sai kai sallama in kai raka'a biyu sai ka zo sai kai sallar azhar in kai sallar azhar sai ka zo ka sake wata la'asar ɗaya an gane bayanin aiko to shine wa in kana imama to idan kuma liman ne fa kai ne a matsayinka na liman kare ma mutane sallah sai wani abu ya bujiro saboda komai zai iya bujiro ma mutum a rayuwa duk wannan abin da malam suke gaya mana abu ne wanda zai iya faruwa a rayuwar mutum ko ba ka ba saboda rayuwa yadda ta cika da shu'unnai da yawa kai ne a matsayin ka liman mai ba mutane sallah a masallaci sai ka manta baka yi sallah a zahar ba a har an zo an kabbar sallar la'asar ka shiga ka fara karatu ka an kabbara ka fara ka fara sallah kawai sai ka tuna ai kuwa baka yi sallar azhar ba to me za ka yi qata kawai ya yanke sallah wala yastakhlifu ba zai janyo wani ya wutar da shi gaba ba ba kaman wai tsarki ba kaman inda alolan liman ta karye bane a nan kawai yanke sallar zai yi ba zai sa wani ya maye mai ba ai mun san cewa idan wani abu ya faru da liman a sallah yana sa wani ne ko shi sa gwargwado ake son waɗanda suke da fahimta ya zama to fahimta da addini ya zama to sune suke gab da gab da liman ya zama damansa da hagunsa wanda duk in ya janyo su in wani abu ya faru za su iya cika ma mutane sallah haka ne to shikenan a irin wannan halin liman bai yi azhar ba ya zo ne ma mutane la'asar ba yana yi mutane la'asar kawai sai suna bai azhar ba kawai yanke sallar zai ba wajen janyo wani ne mai da shi ba kuma sallar ta baci wa ya sari zalika ahli salatul mamumina wannan din zai yana su wannan sai yana su zuwa ga sallar mamu su ma mamun gaba ɗaya sallar ta su ta lalace wannan yana daga wajajen akwai wajaje da dama wanda sallar liman take baci ta mamu ba ta baci amma wannan akwai kuma wajajen da sallar liman ta baci ta mamun ba ta baci to wannan wajen yana daga wajajen da in sallar liman ta ɓaci to ta mamu ta ɓaci sallar liman ko anan ta ɓaci dan bai azhar ba gashi yanzu yana yin la'asa saboda zai yanke sallar ne in yanke sallar to in yaso kai tsaye sai ce musu na ban fai azhar bane idan akwai yiwuwar su jira shi azhar din sannan a zo ayi la'asar ta iya jira shi idan babu yiwuwar haka to sai su gabatar da wani ya musu sallar la'asar din in yaso shi sai koma sai ya azhar in ya azhar ya gama to in su sai zo ya jona shi ma ko da raka a ɗaya zama ya samu a cikin wannan sallah ta la'asar ana tare to shi ne to mun ji hukuncin mutum shi kaɗai ya ko to mun ji hukuncin kuma mamu to idan mun ji hukuncin liman kai to idan kuma mamu ne ya za ka yi sai ce to wa in kana mamuman idan mamu ne kai ne baka yi azahar ba sai ka zo ka shiga sallar la'asar an fara sallar la'asar da kai sai ka tuna ai ko baka yi azahar ba to a irin wannan wajen da suke ce mai suke cewa ka shiga kurkukun liman ba dama ka fita ba za ka fita ba me za ka yi kama dama imani za ka zarce ne tare da liman din nan ai sallan nan ta la'asar da kai tare da baka yi azhar ba fa iza faraga idan liman ya gama sallar sa sallama nasiya sai ka koma ka sallaci abinda ka manta ma'ana yake azhar din ta sun mai idu ma sallama al-imam sannan ka dawo kamar yadda abinda ka sallata da liman wannan la'asar din ana tare baka yi azahar ba ka manta sai ka zo ka samu ana sallar la'asar kawai sai ka shiga shigar ka tare da liman din nan ya ya sanya ka a cikin kurkukun liman ka shiga kurkukun liman ba za ka yanke sallar ba za ka bi liman har a idar da sallah idan aka idar da sallah da liman to sai ka koma sai kai sallah azhar idan kai sallah azhar sai ka zo sai ka zo sai ka rama wannan la'asar taka wadda kai da liman kuma ba ta yi ba dan ba kai sallah a zahar ba ana tare to shine ma mai ce a ma imami fil waqti sai sallati wannan abin da ya sallata tare da liman din in akwai sauran lokaci ana tare fa idza kanat jumu'ata to idan juma'a ce fa ba kai sallah asuba ba sai ka zo ka shiga tare da liman ana yin sallar juma'a da kai juma'a tana biyowa bayan asuba ne shikenan sai da aka fara sallah sai ka tuna ai ko kai ba kai asuba ba to zarce dai ai juma'an nan tare da kai bayan an gama juma'a sai ka tashi sai kai sallah asuba bayan ka yi sallah asuba sallaha zuhura sai ka sallaci wannan juma'a a matsayin azhar saboda ba a yin sallar juma'a mutum shi kadai baka samu juma'a ba kenan wannan satin sai ka sallaci azhar bayan nan to mun gama da wannan hukuncin sai wani fadakarwa da zai mana malai ce tambihun ga wani fadakarwa sayati da sanni karatu zai zo mana anna akadar raka'a ta cewa kulle raka'a inda bin al-qasim nan wajen abdurrahman an qasim babban malami ne cikin malaman mazaban mazabin mazabin imamu imamu malik shi a rayuwarsa yana raba rayuwarsa yana raba rayuwar shi a gida gida uku ne shekara a shekara a shekara yana raba rayuwar shi kashi uku ne a yana tasowa daga garin su ya taho aikin haji daga tahowar shi zuwa komawa yana samun wata uku ne a hanya bayan yayi wata uku sannan idan ya koma sai ya je tunda a lokacin ana yaƙe tsakanin kafirai da musulmi haka a ƙasashe to sai tafi abin da ake ce ma zaman ribadi abin da ake ce ma zaman ribadi shine inda ka san wata kafa kafirai za su iya faɗowa kasar musulmi su zo su halaka su sai ka je ka zauna don gadi a wannan wajen kar kafirai su faɗa musulmi annabi ya faɗi lada da falala da yawa irin wannan aikin to sai ya je ya yi wata wata uku a wannan saura wata ya samu wata nawa wata shida to ragowar wata shida na rayuwar shi kuma sai ya zauna ya koyar da ɗaliban shi babban malami ne daga cikin malaman a almajiran imamu imamu malik to shi ya ce kulla raka'a in dabnil qasim wajen dan abdurrahman dan qasim بردء الرأس من الركوع دغ دغو كانك دغ ركوع ne raka'a ta kullu kawai illa fi masail mazkuratin fil mudawwala sai cikin wasu mas'aloli wanda za a ambace su a cikin dogayen littafai ma'ana littafai waɗanda suka fada da zance akwai inda ba sai ka dago ba kana dora a hannunka akan gwiwa ka shike na raka'a ta kullu kamar yadda kamar ce bayyanawa ko boyewa ana tare inda ka ba ta bayyanawa ko boyewa to wannan babu ma mun gama shi Na'am, sai fasali na gaba, faslon rabewa, ya harmu alaihi salatun nafli, sallan nafila ta haramta ga mutum, sallan nafila ta haramta ga mutum, inda dulu'i shamsi yayin hudowar rana. Lokacin da rana ta hudo, annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta yin sallah a wannan lokaci, dalili masu bautar rana a daidai wannan lokacin suke mata sajada. saraka haramun ne kai musulmi kai sallar nafila a wannan lokacin kai sallar nafila a wannan lokacin lokacin da rana ta dago za ta hudo haramun ne musulmi yayi mene sallar nafila a wannan lokacin haka nan wa inda gurubiha lokacin faduwar rana lokacin da ta jadin nan za ta fadi haramun ne mutum ya sallar nafila a wannan lokacin dalili dama waɗannan lokutan guda biyu a lokacin masu bautar rana suke bauta mata sauraka haramun ne mutum ya sallar nafila a waɗannan lokacin wa inda khutbatul juma'ati hakanan haramun ne mutum ya sallar nafila a lokacin hudubar sallar juma'a lokacin da liman ke huduba na sallar juma'a haramun ne mutum ya sallar nafila idan za ka yi sallar nafila za ka yi shi kafin wannan lokacin na'am kar a ga wasu suna yi akwai wasu mazabobi da suka dogara da wasu hadisai suke aiwatarwa akwai wasu mazabobi da suka dogara da wasu hadisai suke suke suke yin sallah a lokacin liman ke yin huduba amma mazhabin imamu malik akwai hadisan da suka dogara da su su ma suke kallon cewa bai halatta mutum yin sallah nafila lokacin liman na huduba ba ana fahimta dan kanka ga wani yayi ka dauka ko jahilci ne ko abin da ya kama da haka a akwai wasu hadisai wato akwai dalilan da malamai suke samun sabani da yawa da yawa da yawa a cikin abin da ya shafi sha'anin sha'anin addini akan abin da ya shafi sha'anin mazhaba dalilan da malaman suke samun sabani suna da yawa wanda yake abu ne wanda yake mai faɗi wani abin da zai kawo sabani fahimtar ayar wannan malami ga yadda ya fahimci ayar a lokacin da wannan malamin shi kuma ga yadda ya fahimce ta wannan malamin ga yadda ya fahimta hadisin a daidai lokacin da wancan shi kuma ga yadda ya fahimce sai a rama ita zai can can can ne da duniya ana tare a ga sharam tsawato yanzu muka karanta wajen kawai faslon ya harumu alaihi a dauke to mun shiga kan cikin shi kanan mun sa wajen wani ila khutbatul juma'a ce wa inda zikil wakati lokacin da lokaci ya kunci kai ne lokaci ya maka kunci kaf sallar la'asar take ta fita ta zama ramuwa to ba za ka zo ka ce kuma sai kai nafila sannan za ka yi sallar la'asar ba an gane ko sallar azhar ko ma duk lokacin duk sallar da lokacin ta ya kunci ga kai ba kai nafila ba kar ka ce za ka tsaya yin nafila saboda farilla tana gaba da nafila nafila yanzu farilla ake bukata akan ka ba nafilan ba ana tare au ba da kuruji ko kuma lokacin ma ya riga ya fita lokaci ya fita kace za ka yi sallar nafila sannan kai farilla ba a yin haka duk wannan haramun ne fa liman alaihi fardun amma ga wanda farilla take kanshi fa muke magana to ga kuma waɗannan su ne na haramci ga lokutan kuma da makaruhi ne ba a so kai sallar nafila a waɗannan lokutan wa yakrahu ba'da dulu'il fajr an karhanta yin sallar nafila bayan fudowan alfijir in dai kace da kafa'i da wuce abin nan a raka'atul fajr banda raka'atul fajr bayan hudawar alfijir ba annabi baya yin wata sallah banda waɗannan guda biyu ne su ne wannan wanda annabi ya ce ta fi duniya da abin da ke cikinta to sai su sai ko shafa'i da wuturi malamai sun yi rangwani ga wanda ya manta ko kuma bacciyar da ya shi shafa'i da wuturi muddin ya san cewa ba za a fara sallar asuba ba tare da ya gama ba to zai iya yin shafa'i da wuturi sannan sai sallar sannan sai sallar raka'atul fajri sannan sai bi limami in limami da kuma ya tabbatar da za a jira shi to zai iya yin shafa'i da wuturi ya raka'atul fajr sannan sai sai a tare sallar asbut sallar asba ana tare ba a yin sallah bayan fudo al-fajr in banda shafa'i da wuturi sai dai ko waɗancan halayen da na faɗa ila an tartafi ash-shamsu har zuwa rana ta ɗaukaka har gari ya waye har sai rana ta ɗaukaka ƙidar ruhin gwargwadon tsawon goron mashi bashi na da suna yin shi zai sa shi a jikin wani kata ice haka itan akalla zai kai kamar tsawon hannu haka to kada za kamar tsawon hannu to idan rana ta ɗauka ko daga sama ta ɗan ta ɗan kan lura da cewa daga inda daga fitowar ta ɗaukaka kamar tsawon hannu haka to a lokacin za ka yi sallar a nafila kamar sallar wa baha da ake yi kamar irin ne kamar karfe takwas haka takwas zuwa goma har zuwa dai a kafin har zuwa lokacin azahar wa ba da fardil asri ba a yin sallar nafila bayan sallar la'asar ila an tusalli al-maghrib har a sallaci magriba wa inda azanin juma'ati haka nan a lokacin kiran sallah na biyu na juma'a ba a yin sallar nafila nafila lil jalisi amma ga wanda dama yana zaune a cikin masallaci dama cikin ka je masallaci amma kai nafilan ka ba kai ba kai nafilan ka ba kai ba har sai da ka fara kiran sallah sannan ka tashi kai makaruhi ne shi ba haram bane kamar in ana hudu ba shi ba haram bane makaruhi ne ana tare wa ba da fardul juma'a ba a yin sallar nafila makaruhi ne shi ma bayan sallar juma'a fi musallaha a masallacin naka sallaci sallar juma'a din an amma wala tukrahu ba karanta sallar nafila ba inda waqatil listiwa'i lokacin da rana ta daidaita a tsakiyar sama lokacin da rana ta zo tsakiya kafin azhar din nan a halas ne yake sallar nafila a wannan lokacin halas ne zaka iya yin sallar nafila to wannan mun gama da ainihin wannan hukunci kai tsaye za mu shiga a fasali da yake mana magana akan kiran sallah saboda ladanai sai ku tsaya ku saurara da kyau don mu ji yadda ake yi don ana samun kusa kurai da ɗan dama Allah ya gyara mana faslun rabewa al-azanu sunnatun kiran sallah sunna ne في المواضع التي العادة أن تجتمع الناس بها أوجا جد بس العادة متعني سنة تاروا أوجا باكيل اللي مثلا تبا عندي وجه المسلمين تاروا suna taruwa kuma a lokacin salloli a nan wajen suke yin sallah to za su iya kiran sallah a wajajen a lokacin da za su yi kiran sallah a lokacin da za su yi sallah din a kal jawami kamar masallatan juma'a wal masajid ko masallatai na kamsu salawati ko wani waje mutane da suke taruwa da ya zama to lokacin sallah a wajen yake musu to yin kiran sallah a wannan wajen sunna ne sunnan kuma ma mai karfi kai akwai wasu daga cikin malamai da suka kai suka kai suka kai abin da ya shafi shani kiran sallah a matsayin ma farilla amma fardul kifaya don ne dan annabi yakan kai yaki yakan kai hari ga gari sai a tsaya a kofar garin zuwa sallah asuba a ji za a ji kiran sallah a garin in ba a ji kiran sallah ba annabi ce ya faɗa musu ya san ba garin musulmi bane idan ba ka ji kiran sallah ba za a faɗa musu ba saboda an san gari ne na musulmi to ka kiran sallah wani abu ne wanda yake da mahimmanci sosai a cikin addini me ake kira me ake nufi da kiran sallah mana ce wa huwa al-ilamu shine sanar da mutane bi dukuli waqti salati al-mafrudu mafrudati da shigar san lokacin sallah amma ta farilla anan sai magana ce sallar nafila ba a yi mata kiran sallah ba za ka taba zuwa idi kaga an kira ma idi sallar an kira sallah idi ba ko ana kira ba a kira sannan kaman shaba kaman ashan ashan ba za a kira ma ashan sallah ba to sallar da ake kira wannan lokacin to ai ka ai ta yi isha ke yin ashan ko to isha aka kira ma sallah ba ashan ba yawa isha aka kira ma sallah ba ashan ba sannan ba a kiran sallah sai lokacin sallar ya shiga isa yake bidkhuli waqti salati sanar da mutane shigar lokacin sallah bil alfazul mashru'at kuma ana yin kiran sallah ne da lafuzzan da shari'a ta aci lafuzza wanda shari'a ta ace ga sunar kama ga sunan kamar haka ga yanda ake kiran sallah kamar haka wa huwa kama da ke yanda ake cewa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله إذا كفى هذا قال ثم يرجع الشهادتين sai sake maimaita ya sake komamawa shaida wannan guda biyu mana ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai maimaita su bi arfa'a min sautihi awwalan daga mafi daukaka daga sautin shi na farko misali a sau an kace Allahu akbar Allahu akbar to sai kace a kasa kasa da murya ashhadu an la ilaha illallah bayan da da mafi daukaka daga sautinsa na farko ma'ana zaka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka daga murya ka sake sai ka sake maimaita waɗannan din so waɗannan ashhadu an la ilaha illallah da murya da tafi ta farko ainihin ƙarfi murya da tafi wannan ɗaukaka summa yaqulu sannan sai ce hayya ala salah hayya ala salah حي على الفلاح حي على الفلاح أنا تاريخ كيف أجد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ويزيد ذيك أرى في أذان الصبح أكيرا صلى أصباح بارك قولي حي على حي على الفلاح باينا ذيك أرى الصلاة خير من النوم مرتين هالصوت a sallah asuba kenan bayan ya ce hayya alal falah hayya alal falah sai maimaita sau sau sai maimaita sai faɗi as-salatu khairu minan nawm sau biyu sau biyu na'am yaushe ne ake yin as-salatu khairu minan nawm to mas'ala ce da ya kamata mu dan faɗaɗa magana akan ta to amma kullun nakan ce da yake karatun akwai littafai na sama da wannan zamu mu bi bashin wannan ana yin ta ne a tsakar dare ko ana yin ta ne a lokacin a lokacin a lokacin da sallah ta halatta to gaskiya mafi yawan malamai na duniya ma sun tafi akan ana yin as-salatu ne a kiran sallah na biyu mafi yawan malaman duniya ma kiran sallah na biyu kamar yadda dai muke a masallatan mu ana tare sannan kiran sallah yana da ruwayoyi guda biyu ne dukkanin su ingantattu ne da irin wanda muke yi a masallatanmu mafi yawan masallatanmu na 'yan ɗarika su ne suke irin wannan ɗin wanda za a yi murya ƙasa-ƙasa wajen shaidawa tana zuwa sake maimaitawa ko? Wannan ita ce ruwayar mutanen Madina. Wannan shi ne ruwayar mutanen Madina kuma ruwaya ce ingantacciya. Ruwayar mutanen Makka Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu akbar Allahu akbar sau nawa hudu ko ruwayar mutanen Madina Allahu akbar Allahu akbar sau nawa sau biyu ruwayar mutanen Madina kenan wannan sau hudu ruwayar mutanen Makka dukkanin su ruwaya ce ingantacciya a wannan ruwayar wanda ake yi abin nan sau hudu ita kuma ba a yin tarji'i ba a maimaita murya a ƙasa ƙasa a zuwa ɗaga an gane dukkanin su ba zargin duk wanda ka ji mutum yayi ruwaya ce ingantacciya duka guda biyu ana tare to sai wasu a yan gyare-gyare da malam zai mana a cikin a cikin kiran sallah akwai duk da ke ba mu ƙara sojan ba malam ce wala yajuzu baya halarta an yu'azzana li salatin ai kiran sallah ga wata sallah min salawatul khams daga duk sallolin nan guda biyar hatta juma'ati har juma'a qabla waqtiha kafin lokacinta duk sallar da lokacinta bai shiga ba to baya halatta a kira mata sallah sai wata sallah illa salatu subhi sai sallah asuba ita kadai take da wannan alfarma fa innahu shi yadda sha'anin da lamarin yake yustahabbu an so an yi azana laha ai ce ayi kiran sallah ga sallah asuba isudisul akhiri min al-layl sudisi na ƙarshe na dare, ka raba dare gida shida. In ka raba dare gida shida, to na ƙarshen kashi na ƙarshen za ka ɗauka. In ka ɗauki kashi na ƙarshen shi ne daidai lokacin da ya halatta a yi sahur, shi ne sudisin ƙarshe na dare. Lokacin bai halatta a yi sallah a lokacin ba. Sallar asbab ba ta halatta a wannan lokacin ba, don alfijir bai keto ba. Alfijir iri biyu ne, akwai alfajaru sabiku, akwai alfajaru alfajaru kazibu. to alfijir wannan na wannan lokaci ya halatta a ci abinci a cikin shi amma bai halatta a yi sallah asuba ba to a wannan lokaci ake kira ma sallah asuba kiran farko ana tare sannan amin al-laili sudisi na karshe na dare qabla dulu'il fajr kafin fudowa al-fajr summa yu'azzana laha thaniyan sai a sake mawa asuba kira na biyu inda dukulul lokacin lokacin da lokaci ya shiga shine lokacin da al-fajr ya keto asuba kai kadai ake mata haka wa yustahabbu an so lil munfarid ga mai tafiya ga makadaici mutum da yake shi kadai idza kana musafiran idan ya zama to matafi kaman a lokacin da suke yin tafiya mutum sai tafiyan kwanaki shi kadai a daji an yi azina li hadisi abi sa'id ya kira sallah a lokacin da zai sallah saboda hadisin abu sa'id manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abu sa'id al-khudri ya ce mai inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata na lura da kai kai kana son kiwon dabbobi sannan kuma kana son zaman daji kana son zaman ƙauye to idan ka idan lokacin sallah yayi fa iza kunta fi ganamika aw badiyatika fa azinta fa azinta bis salati farfa sautaka bin nida'i fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adhdhini jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyamah manzo Allah ce na lura kana son zama a cikin daji kana son zama a cikin dabbobi to in ka zamanto a daji ko a cikin dabbobinka lokacin sallah yayi to ka kira sallah kafin kai sallah dalili babu wani abu da zai ji muryar mai kiran sallah ko mutum ko aljan ko dabbobi sai sun yi mai shaida ranar tashin alkiyama kaga ashe ya kamata kowa a rika kamata yi ma a rinka rububi wajen kiran sallah ba kamata yi a rinka rububi duk abin da ya ji muryar ka sai maka shaida ranar tashin alkiyama Allah ya dasar da mu to ga abin da malam zai gaya mana cewa mai kiran sallah ya kiyaye ko masu kiran sallah muna tare da ku aiko to sai a kiyaye waɗannan abubuwan da za mu faɗa akan a yanzu. Tambihun ga wata faɗakarwa, wal yahzar al mu'azzinu mai kiran sallah ya kiyaye matukar kiyayewa min maddi ba'i akbar daga jan ba ɗin da take cikin kalmar akbar. Karka ce Allahu akbar karka ce haka. Dalili wato kabaru idan ka ce kabaru da larabci katuwar ganga wanda take da wajen kiɗa a gefe ɗaya. To dabci sai take akbaru. Idan ka ce Allahu akbaru ka ce Allah manyan ganguna. Kaga an shiga cikin haɗari. Sau ka ba madda ba a da. Allahu akbar kawai. Ana an ji wannan? Sannan wa ashhadu wal jalalati. Mai kiran sallah ya kiyaye karye madda ma'ana karye ja wajen kalmar ashadu kai ce ashadu idan ya ce haka wai yana tambayan kai shi yana tambaya ne kai jama'a wai na shaida kuwa shi yake tambayar jama'a wai na shaida Allah ɗaya ne kuwa abinda kuwa ake ce ake so ce na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah amma yace a shahadu sai yake jama'a na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuwa sai tambaya ma yake yi ma wai a ga mai ya shaida ko bai shaida ba to me kiran sallah yake yi wannan kawai cewa zai ashhadu an gane wal jalalati sannan alifun din da ke cikin sunan Allah na Allahu kaka ce Allahu akbar dan ba tambaya kake yi shin jama'a wai Allah ne girma ne kana tambaya ne ba ba ka tabbatar bane tambaya kake to kake haka ka kiyaye wannan sannan wa min al waqfi ala la ilaha mai kiran sallah ya kiyaye kare ya ka tsayawa inda zai ce ashhadu an la ilaha sannan ya ce la ilaha la ilaha sai ce illa Allah kai yayi wannan maza maza yace Allah ilaha to maza yace illa Allah dan Allah ilaha korewa ne ka kore kowane ubangiji to in ka tsaya nan fa baka riga ka tabbatar da Allah ba sha kai ashhadu Allah ilaha na shaida na tabbatar babu wani ubangiji matantancin bauta sai kai shiru iya nan kuma a'a kai maza kace ashhadu an la ilaha sai ka maza kace illa Allah ba ubangiji mai tantacin bauta da gaskiya sai Allah to me kiran sallah ya kiyaye wannan ana tare wa min tarki idghami dal ra'i me kiran sallah ya kiyaye na kin shigar da dal a cikin ra saboda mene saboda shi dal din yana da abinda malamai ke ce ma tanwini ne ko mu ce yana da fataha guda biyu su kuwa akwai wasu haruffa guda shida wanda idan bakin da ke bayan su ya zama to yana da fataha guda biyu ko yana da kisra guda biyu ko yana da damma guda biyu to za a shigar da wannan bakin ne a cikin na gaba shi suke ce ma al-idgham idgham din iri biyu ne akwai al-idgham bi gunna akwai akwai al-idgham bi ghairu gunna to shi ra tana cikin su ra tana cikin su ma'ana abin da ake so kace ne kakkace ashhadu anna muhammadan rasulullah kakkace haka sai dai ka ce mene sai dai ka shigar da dalilin cikin ra ka ce ashadu anna muhammadar ana ji ba anna muhammadan ba anna muhammadar rasulullah shine yadda ake yi ka kiyaye wajen shigar da dal a cikin ra ma'ana so ake ka shigar da dal din cikin ra saboda mene ra tana cikin huruful idgami guda shida kamar yadda malaman tajwidi ke cewa wanda in ka tara su a cikin kalma ɗaya suna cewa yarmuluna to ra tana ciki saboda mai kiran sallah ya kiyaye wannan wa min fatahin lami min rasulillah mai kiran sallah ya kiyaye karye fataha akan lamun rasulullah karye fataha karye kisra akwai da dama da dama da dama ba faɗe ba biyu ba musamman nan wajen ashhadu anna muhammadan sai ka ce ko rasulillahi ko rasulallahi rasulillahi ko rasulallahi kuskure ne ba haka bane أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله لا بد رفع ذاك متى بمعنى ضمة كركتي أشهد أن محمدا رسول الله جملة بتشكبا بتشكبا أما أنك أشهد أن محمدا رسول الله كاتي ناشيدا نثبت بابا النبي محمد رسول الله من ذن الله أما أنك أشهد أن محمدا رسول الله kace na shaida annabi Muhammadu manzon Allah to me kenan kaga baka faɗi magana mai mai fa'ida ba me kiran sallah yake yayin wannan wa min tarkin nudhi bil ha'i min hayya ala sala me kiran sallah ya kiyaye kar ya bar yin furuci da ha'un din da ke karshen as-sala sura ta guje ta guje ita ce ta guje kwaran ma a ba ita wace ce ta guje ta gure ta guri ko ita ce ta guri ma'ana ta mai rufattiya bai digo biyu a sama to ha'un ce da ha'un suke karanta ta a yayin wakati shi sai kira ta da ha'un kar da kira sallah yace hayya ala hayya ala sala sala idan ya ce haka cewa yi ku tawo wajen kunar wuta me zai ce hayya ala sala ah hadin hadi ya fito da ita amma ya daure ta shine sallah amma ya ce sala ya ce ne ku tawo wajen kunar wuta me kira sallah ya kiyaye wannan saura ke kiyaye wannan sannan wa min tarkin nudiki bil ha'i wa min tarkin wa min tarkin ha'i min hayy ala al falah sannan ya kiyaye daga barin yin furki da sha'un mana hasabe da ke karshen falah kar ya ce hayya alal fala kai ku to zuwa filin daji daji ga yanan fetal ku zo zuwa daji ga yanan fetal dama abin da aka kira mutane kenan a'a ilal falahi to amma ba zai ce hidin ba falah ku to zuwa ga falala ku zo zuwa ga rahama Allah ne kiran sallah kiyaye wannan sannan wa yakunu al-azanu mutarassilan kiran sallah ya zama to sannu sannu sannu sannu shine mutarassilan min gairi maddin ba tare da tsawaitawa ba mufridin tsawaitawan mai yawa wala tabdidin ba tare da marairaita ba mauqufan kuma kiran sallah wakati yake ne ma'ana karshen kalmar duk daure su ake yi Allahu akbar ba Allahu akbaru ba Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ta daura karshen ake yi ba a mai da iraji mutawaliyan kuma kiran sallah ya zama to a jere bi haisu ta yanda la yatakallaluhu sukutun yanda yin shiru ba zai bujuro mai ba kar kana kiran sallah kuma ka rika yin shiru in dai ba wani larura ne zo maka tari ko shawa ko hamma ba in tari ya zo maka ko shawa ko hamma to wannan shi wannan usuri ne a sukutu wala kalamu ko magana ba a yi magana ana kiran sallah ko sallama wani ya maka kana kiran sallah to idan ka ka idan da kiran sallah sai ka amsa mai sallama kana kiran sallah wani ya zo wuce sai ya ce maka assalamu alaikum sai ka ki zo da kiran sallar ka bayan ya tafi ko da bayan ya tafi sai ka amsa mai sallama ba lalle yana nan ba kana ina wai ka ce wa alaikum salam sai mutane kawai su kana cewa alaikum salam ba su san dalili ba dalili wato shi yi wa mutane sallama ba dole bane amma amsa wasu dole ne idan na zo na zo zan wuce na ga mutane na samu ba dai bai zama makarimul bai zama ɗabi'a mai kyau ba amma ba dole bane ka samu mutane na zuwa zo na kawai ka zo ka wuce zungun zungun zungun zungun baka ce musu komai ba amma ka ce musu assalamu alaikum to ka zo da sunna mai kyau cikin sunnonin manzon Allah amma ba lokacin da ka ce musu assalamu alaikum su kuma dole ne su amsa maka yawa dole ne su ce wa alaikumus salam to wannan shine sauraka idan mutum yana kiran sallah sai aka yi mai sallama kar ya amsa amma idan ya idan da kiran sallah ya amsa sallama saboda mai da sallama wajibi ne ko a a mazhabin imamu ahmad bin hanbal ma sun halatta amsa sallama kana kiran sallah kana cikin kiran sallah Allahu akbar sai wani ya zo ce maka assalamu alaikum ka ce mai wa alaikum salam sannan ya ci gaba dalili saboda kiran amsa sallama wajibi ne su ko malikiya sai suka ce a'a ai wata ibadar kake yi saboda wannan lokacin kuma na wannan ibada ne bai kamata wata ibada ta shiga cikin wannan ba tunda wannan wacce din tana da lokacin da zaka gabatar da ita bayan ka gama wannan to gama wannan sai ka amsa sallama na'am za ka amsa musu da irin gaisuwar da kuke yi ta yau da kullum yawa irin gaisuwar da kuke ta kullum assalamu alaikum ya sannunku dai sannunku yawa to shine yanda ya kamata anam ina ne muke yawa okay to yawa to yana gani sawa'un maganar ko kana salaman yin sallama ne mai kiran sallah ba zai ba wata sallama ba aurar da komai yadda sallama din au gairi ma ko wani su wa yustahabu an so ba dole bane shi ma wannan to barin kai sai ayi tambaya bari karasa sai hemi ta ayi tambaya wa yustahabu an so liman sami'ahu ga wanda ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah ba dole bane shi wannan amma fa an so akwai lada mai yawa a ciki an yi haki ya huya kwaikwaye shi idan ce Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar ya faɗa kai ma ka faɗa har zuwa ashhadu anna muhammadar rasulullah iya nan ana tare ila akhir shahadati ne zuwa karshen shaida wannan guda biyu in ga da tartiin amma banda inda yake yin murya kasa kasa nan sai in ya daga murya din nan ne zaka kwaikwaye shi walau kana fi salati nafila kai ko kana sallar nafila halas ne ka iya yi ka kabbar sallar nafila kai ka jiyo ana kiran sallah a wani masallaci kai kuma kana sallar nafila gashi kana sallar nafila ladan na Allahu akbar kai ma kawai a jika kana Allahu akbar bayan sallah kana cikin sallah kai wasu suke ko sallar farilla ne dan zikiri ne bai bata sallan ba amma mazhabin malikiya suka ce ka shagalta da wannan aikin naka na sallar farilla ya ci wancan tun da wancan mustahabbi ne ana tare amma nafila ne ka kwaikwaye shi ka kwaikwaye shi amma ba ba lallai bane na'am mun ce zuwa wajen shaida wannan guda biyu ko amma idan idan aka zo wajen hayya ala sala hayya ala fala to sai ka ce la haula wala quwwata illa billah ana tare to shine wa yustaradu an shartanta fil mu'azzini cikin mai kiran sallah akwai sharuɗa akan mai kiran sallah shuruɗu sihhatin wa shuruɗu kamalin akwai sharuɗa na inganci wanda in ba a same su ba bai inganta ya kira sallah ba akwai sharuɗa na cika in ba a same su ba in ya kira sallah kira sallah yayi amma ba a samu kamala ba ba a samu cika ba fa shuruɗu sihhati sharuɗan inganci an yakuna musliman ya zama to musulmi ne kafiri bai kiran sallah misali kafiri ne ya rayu cikin al'umman musulmi ah ba kwanan nan a wayanka kake nuna mu wani kirista na karanta fatiha ba to kwanaki na ga wata makauniya ce ma yarinya ce budurwa makauniya to kusa da gidansa akwai islamiyya wannan karatun da ake na alkur'ani na islamiyya sai zama to ta haddace abubuwa masu yawa sai ka zo don wani taro har da wani sarki ba ban san ko sarkin ina bane aka tashe ta tana ta karatu alkurani musulmi na sai mata liki kuma makauniya ce ma bayan an gama shi ne har aka jawo hannunta aka zo da ita wajen wannan sarkin saboda ba ta gani na ya dauki kuɗi masu yawa ya bata me yasa saboda karatun da ake na alkurani kusa da gidansa ta haddace wasu abubuwa kuma kuma karatun na ta haddace da wiji ba ba dai ta sauku bane amma yadda ake karanta sai dai wasu yan kusakurai da ba a rasa ba to shi kenan kafiri ne ya rayu cikin al'ummar musulmi misali sai ya zo wajen musulmai zai musulunta da ya zo sai ya ga masallaci za a yi sallah sai ta ba ina ma ya yi kiran sallah amma bai riga ya musulunta ba to shikenan sai ya ɗauki abin kiran sallah ko lafiya ko kuma ya kama kira da baki ai a lokacin da ya fara kiran sallah kalmar da zai fara faɗa Allahu akbar ke go to ai ba da Allahu akbar ake shiga musulunci ba har izuwa amma yana zuwa inda ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah kike ya musulunta To amma ai wani bangaren da ya kira sallah lokacin da ya kira sallah akwai wani bangare lokacin da ya shiga musulunci ba. Eh wa saboda haka kiran sallah bai shiga ba. Farkon da lokacin da ya kira wanda ya kira ba musulmi bane. Yanzu ne yake musulmi. Saboda haka kafiri bai kiran sallah. Bai kiran sallah. To shine. Sharadi na biyu zakaran namiji mace ba ta kiran sallah hasali ma murya ta al'aura ce. Baligan ya zama baligi yaro karami bai kiran sallah duk da wasu malamai sun ce a'a in yaron ya zama mumayyiz ya ware ya sallo kuttan sallah din sannan kuma ya ware abin da ake ce ma ibada da abin da ake ce ba ibada ba zai iya yi kiran sallah din a kiran ya zama mai hankali ma hauka cikin kiran sallah ko da ya iya wasu rudi kamalin sharuɗan inganci sharuɗan inganci a sharuɗan cika sharuɗan cika mun gama sharuɗan inganci waɗancan da muka faɗa a baya in mutum ya kira sallah ba su samu ba kiran sallah bai yi ba amma waɗannan da za mu faɗa a yanzu in ya kira sallah ko da ba su kiran sallan yayi amma ba samu kamala ba na farko an ya kuna adalan ya zama to adali adali ne saboda ai kamar labari ne yake bayarwa yanzu ko to shi ko mai bada labari ya kamata ya zama to adali kar ku manta mun sha gaya mana waye adali waye adali to amma shi karatu kullum munasabar abu ta zo a sake maimaita shi ai kila lokacin naka fara wani bai ko ba ka ba suna cewa al-adlu man yajtanibul kaba'ira ويتكي في الغالب الصغائر وما أبيها وهو في الإيان يقضه في مروءة الإنسان آجلي من يجتنب الكبائر وانا قطة قطة بي أيكا من ينزل بي سنجي من ينزل بي نسم كي قدار سبعين من ينزل بي سم كي قدار سبعين وانا إن كدوب كتاب آه كتاب آه كتاب الكبائر كتاب الكبائر نا كتاب الكبائر نا إيه أنا إنا جين إمام شمس الدين الزاهدي ne ya kawo su babi babi babi babi suna da yawa ƙarya zina shan giya sata kazagi gulma duk irin waɗannan abubuwan da ga sunan da yawa da yawa da yawa da yawa dukkanin su manyan zunubai ne adali ya zama duk baya yin wannan kai ɗan ƙananan ma mafi yawan lokaci baya aikata su ƙananan zunuban ma wa ma ubiha kai abin da ma yake halal amma yana sukan mutunci zai soki mutunci shi na sha ba da misali yanzu a sauke na fizar in siyo rake tun daga fizar ina tafa ina sha duk na gani ina daga mai hannu bai za ka haramta ko akwai alqur'ani Allah ce kai haka manzo Allah ce kai haka amma duk wanda zai gani ha ba wani ka sa a leda mana in ga ko ka samu waje ka samu ko in ka je gida to amma sun ce shi kashi irin wannan din ya danganta da irin al'ummar da ake rayuwa a cikin ta idan abin da ake abin da ake aikatawa ya zamanto abin a mutanen da ke rayuwa a wajen ba sa kallon shi a matsayin abin da zai soci mutunci to ba komai yanzu misali kaban mu anan a ga liman ranar juma'a a ga ramma ba hula ya san masallaci sai an ta magana ko ba ka ba to a kasashen laraba ku sai ga mutum ne ma da kotu zai muku sallar juma'a ko ba ka ba ko a ga ramma ranar juma'a ko a ga na sa kotu na wani dan babba sarwa zan san masallacin juma'a ka ga ya haka kuma da kai ba ina ko ka gani amma a kasashen malami ne zai zo ya zauna yana zubo lacca yana jawo ayoyi da hadisai da sauransu akwai wani babban malami da ya shahada kamar shekara shekara goma sha ɗaya nan baya daktur a shahid ramadan albuti haka da kot zaka gan shi yana adana shi yana da littattafai akwai littafin da na ina sa ran zamu karanta shi anan sharhi da mai ya kai mujalladi biyar kowane ɗaya ya kai shafi ɗari shida amma da kot zaka gan shi ya zauna yana bada karatu sufi ne sosai bom suka sa mai a Syria yana cikin karatu jinin shi biya bata Qur'anin ma da ke gaban shi irin dai shahadar sayyidina Usman Allah ya kara mai rahama to saboda haka wannan kenan to shine adali arifa bil awqat ne kiran sallah ya san lokuta lokutan kiran sallah ya san lokuta sayyitan ya zama to mai murya ana son kiran sallah ya zama to mai murya mutadajira kuma ya zama to mai tsarki mana mai alola ba ba lalle da kiran sallah ya zama da alola ba ba da kiran sallah zai iya kiran sallah ba alula ana tare zai iya kiran sallah ba alula amma an so yi alula qa'iman kuma yayi a tsaye mai kiran sallah zai iya yi a zauna tayi amma ba samu kamala ba mustaqbilan mustaqbilan qiblati kuma ya fuskanci alqibla mai kiran sallah ya fuskanci alqibla amma zai iya yi da fuskanci alqibla ba tayi amma ba samu kamala ba illa li isma'il sai dan jiyarwa ma'ana lokacin da zai ce hayya ala sala to ya dan waiga da kanshi nan dama haka har ya Allah sala idan wai ga hagu musamman ya zama ba da lasifika ba ne inda lasifika ne ko lasifika ne ya hagun shi da daman shi ana tare wa Allah ya kuna kar salla tilka salata allati azana laha kar kuma ya zamanto ya sallaci wannan sallar da yake mata kiran sallah ma'ana ya yi sallah azhar ya zo wani masallaci sai ga za yi sallah sai na ma yi azhar amma dai bari kira muku sallah aha kai haka amma in yayi fa tayi tayi amma bai kyauta ba yawa bai kamata ya haka ba to ina ganin saboda na ga akwai wanda ke da bukatar tambaya gashi kuma takwas muke nema a mu bashi rana ita sai mu shiga babin da ke magana akan a iqama ta da iqama Allah ya dace da mu na me kake so ka tambaya Allah ya dace